بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون wala taqrabu mal al-yatim wani subhanahu wata'ala yace kadda ku kusanci dukiyar maraya yana cikin abin da Allah ya umarce ku da shi yana cikin abin da Allah ya haramta muku kusatar dukiyar maraya lalle a kaurace wa dukiyar maraya illa billati ay al-haslati allati hiya asan sai fa da tsari wanda yake mafi kyau kamar a taba dukiyar maraya da nufin ta yi gaba a ɗau dukiyar maraya a yi masa kasuwanci da wannan dukiyar saboda sa ran za ta yi gaba musamman kuɗi da su a matsayin kuɗi wani lokacin darajar su na raguwa kuma yadda aisha allah ya ƙara yadda a gare ta take faɗa ita jihu fi amwalin ya tama liyalla ta kula hazzaka yana da kyau kwarai ku yi kasuwanci a cikin dukiyar marayu don kai ya zama ana fitar da zakka daga gare ta dukiya tana raguwa har a waye gari dukiya ta ragu sosai wajen aisha allah kara da gare ta zakka na wajaba a dukiyar yaro karami ko da maraya ne kamar yadda abin yake a wajen malikawa da shafi'awa malikawa da shafi'awa suna ganin a zakka na wajaba a dukiyar yaro karami ko da a ce maraya ne sabanin hanafiyawa da suke ganin ita zakka ba ta wajaba sai a dukiyar babba sai a dukiyar wanda yake ya balaga to ta dukiyar maraya ta wannan bangaren ta cewa za a yi masa kasuwanci don dukiyar ta gaba wannan bin allati ya asan ne abu ne wanda yake mai kyau wani ma fi salamu shine da abin da yake akwai maslahar yaron a ciki wato a sharar da yake bil haslatin lati a sharar zalika ya yi nuni don ila annahu na'atun zuwa cewa allati din nan mausulin nan na'ati ne limasdari mazur da masdari abin shafewa wal ma'ana abin da ake nufi la taqrabu bala lati fa kusaci dukiyar maraya fi halati min al halati a kowane hali daga halaye a duk wani hali na halaye illa bil halati lati ya asan lati sai ba a halin da yake shi marayan nan kyautata masa za halin da yake marayan nan kyautata masa azab hatta ya buluga ashudda har ya kai matukar karfin sa ga ga ce da ma fahimu minan nahi ga abin da aka fahimta ne daga hannu ka annahu qala kama an ce in fazu ila buluki ashuddi ku kiyaye masa dukiya har ya kai karfin sa wato akai ya balaga kuma ya sanya ake sarrafa dukiya fa sallimu da huwi ne a sannan kwa ba shi dukiyar tasa wato yake bi an ya kalima shine ya balaga hada tafsirul libuluki ashuddi wannan fassara ne da isa karfo bi itibari awwal zamani dangane da isna da farkon wakacinsa farkon sanda yake zamowa ya kai a shuddu shine ya balaga wasu ya tafi al'akafi da sai rubi tibarin ahar a suratul al'akafi zai zo mana an fassara shi da wata ma'anar kuma wa huwa salasun wa salasuna sanata shine kaiwa shekaru talatin da uku حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي wala walidayya yana da shidda domin a shatta don hukumar insani shine karfin mutum da tsananinsa tsananin karfinsa farkon sanda yake fara kaiwa haka shine balaga yana kaiwa har zuwa shekaru 33 yana kaiwa zuwa ga shekaru 33 a an faɗa cewa taɓa dukiyar maraya da zalunci cin wuta ne a fili inna lazina ya kuluna amwala da tama zulma ninna ma ya kuluna fi bidunihim naran wasu ya salama sa'ira in masu cin dukiyar maraya ta fuskar zalunci to su tabbata wuta suke zubawa a cikin ba makawa sai sun shiga wuta mai konawa kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya lissafa cin dukiyar maraya a cikin zunubai guda bakwai wanda suke masu halakarwa ga ma'abucinsu ɗaya daga cikin guda bakwai nan shine akalu malin yatimi cin dukiyar mara wa a fulkaina ku cika ma'auni na mudinari ma'auni na yawa wal mizan haka nan kuma ma'auni na nauyi ku cika ma'auni na nauyi bil da adalci bil adli da adalci wa tarkil bakhas da barin tauyewa da barin tauyewa la nukallifu nafsa wani da yake ba ma daurawa rai illa wasa sai fa abin da za ta iya dakata ikonta fi zalika a cikin wannan fa ina da kalmar wazini idan mutum mai awo ya yi kuskure a wajen awon nasa daidai awon na mudullabi ne ko awon na nauyi ne wallahu ya rabu siyata ne yadda amma Allah ya san ingancin niyyarsa cewa bai da niyyar ya cuci kowa wannan kuskure ne aka samu fala mu'ahazata alai to nan ba za a rike shi ba akan haka kama wani lahadi kamar yadda yake ya zo a hadisi wa aila isma ma'anar da aka ce ba za a rike shi ba ba za a ce ya yi zunubi ba walakin na huyar manoma a hadafi sai dai fa zai biya abin da ya kuskuren a ciki da annan amda wala hada fi amwalin nasi sawa domin yin kuskure da ganganci a dukiyar mutane da tafiyar su daya dole zai biya ko da kuskure ne sai ya biya yanda yake inda ganganci ne sai ya biya to haka ma in kuskure ne sai ya biya za a je a cika ma'auni a bar tauye ma'auni ya zo a hadisai da yawa tsawatarwa daga tawaye ma'auni manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa wani hadisi cewa bayan da za a sa mutane sun tawaye ma'auni sai ko Allah ya jarrabe su da fari da yunwa ko rashin albarka a dukiya shi yasa ashe cika ma'auni hanya ce ta a guje wa fari hanya ce ta a samu albarka a dukiya hanya ce ta a ce kasuwanci ya faɗaɗa wai za kuntum matuƙar za ku faɗi magana fi hukumin daidai magana ta ku hukunci ne au gairihi ko waninsa fa'adilu to ana nema daga gare ku lalle ku yi adalci bisirki ku faɗi abin da yake gaskiya ku faɗi gaskiya ai la ta tuku kan ku bar gaskiya fil qawli wala fil amali ko a wajen faɗan magana ko a wajen aiki bawa ya zama duk magana da zai faɗa ya tabbatar gaskiya ce mutum duk aikin da zai tabbatar gaskiya ya kada aikin da ba gaskiya ba ya sa wannan ya ja magana ce wanda yake ta zage zarta a waje da yawa kowane irin aiki za ka tabbatar ka yi abin da ya dace a yi ka yi abin da yake gaskiya in ka yi abin da bai dace ba ma'ana ka zo da ba gaskiya ba kenan a wajen aiki ya zamo ka yi ba daidai ba ka yi abin da yake ba daidai ba dole duk abin da mutum yake to ya tsaya yi gaskiya sana'a kake kasuwanci kake yi aiki ne kake yi a ofis da sauransu to ka tabbata ne ba wata kungiya kungiya da ka sa a ciki kome kana faɗan gaskiya kome kana yin gaskiya in abu ne kake siyarwa an zo mai kyau ne a kyansa bai kai ba wannan ba shi ne mai kyau ba kaga na makoci na ya fi wannan kyau ka je wajen sa ka siya ka faɗi gaskiya kenan wanda irin wannan yake gadarwa mutum a ce ko a ranar alkiyama yana cikin inuwar Allah wa ta jira sirkin fil makali wa fi'ili dan kasuwa mai yin gaskiya a duk abin da zai faɗa da kuma duk abin da zai aikata ko zai zama a ranar alkiyama yana wani hali madaukaki zai zama kasuwancin nasa ibada ce saboda mai saboda yana tsayawa ya faɗi gaskiya yana tsayawa ya aikata gaskiya haka nan a ofis an yi da kai karfe takwas za ka je takwas ka yi gaskiya kenan ka yi aikin gaskiya kenan amma an yi da kai takwas za ka fara aiki sai goma ko sai sha ɗaya sannan za ka doshi ofis ai ba kai aikin gaskiya ba don ba haka aka yi ba ya zama duk abin da kake karba a wajen wannan aikin ka tabbata kana karɓar zalunci ne tun da ba kai aikin da yadda aka ce ka yi ba to an faɗa cewa fayil ya shigo ofishinka kai maza ka duba ka sallama ya fita a haka kawai ka rike duk ba a yi gaskiya ba a kanan ko wajen koyarwa ne ko a duk dai abin da mutum yake lalle ya tsaya ya yi gaskiya a inda in zai faɗi magana ake sauraron ya faɗi gaskiya to haka ma a wajen aiki a wani aure wa ina ma hussal qawl abin da yasa aka keɓance faɗin aka ce wa idza qultum fa adilu ba a faɗi wa idza fa'altum ba tanbihan bil adna alal a'la dan faɗakarwa da wanda yake baya akan wanda yake madaukaki domin aikin ma yin gaskiya a aiki har ya fi daga yin gaskiya a magana akan samu wanda zai faɗi magana ta gaskiya amma ya aiki da gaskiyan sai abin ya gagara wannan ai gara a ce ma an faɗi magana da ba gaskiya ba amma wajen aikin an yi aikin da yake na gaskiya wannan kana ya fi kyau ma fiye da wanda zai faɗi magana ta gaskiya amma aikin nasa ya zama ba na gaskiya ba ne ya zama maganarsa ta bambanta da aikinsa wanda wannan ko laifi ne babba ya idami da suka faru ha an gai ya fa idan ta haƙan hufa an ta haƙi mu kauna ta su ma ta kuma wani ta faɗi kawai min kawai kawai ta ali da ta na an kuma yin wata ta yi mislahu arun alaika idan fa an ta azi walau kana za ku ba ko da shi wanda za ku faɗa magana ko ɗan uwa ne walau kana makulu lahu au alaihi za ku ba ko da wanda za a faɗa magana a dan uwa ne ko ko wanda za a shaida a kansa dan uwa ne to dai matakar kun san yayi cuta ko da dan uwan ku ne yayi cuta ku fito fili ku bayyana cewa wane yayi cuta dan abin da ya daidai ba kada zama wasu dan uwan ku ta sa ku dinga yin kungiya kungiya wajen faɗar gaskiyar a a ku duba ku gani Allah subhanahu wata'ala cewa ya kunu kawwami da bi shuhada lillahi وتعالى يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسهم ko da magana wadda ta shafi kanka ne kai kanka ka san ba ka da gaskiya to ka ce ba ka da gaskiya ya fi ma sai ka samu ɗaukaka wajen Allah da fitowa fili bayyana kanka ba ka da gaskiya inda kai kanka ka san ba kai gaskiya ba ba ka tsaya ka zamo lauya kai ba za a kare kai ba kana da hanzari ɗari kana da hanzari ɗari ai da za ka iya kawowa bayan kai kanka inda za a barka ka faɗi gaskiya ka tabbatar ba ka da gaskiya a wani dogon maka faɗa ɗin sai ka ƙara ɗaukaka wajen allah haka nan da ɗan uwanka ne to ka faɗi gaskiya in shi ne bai da gaskiya wa bi ahdillahi au ku cika da alkawarin da kai wa allah imma murafun li fa'ili ko dai ahadun masdari ne da aka rafa ga fa'ilinsa ya zamo awma ahidahu ilayhi abinda Allah ya alkawari da shi zuwa gare ku duk abin da ka san Allah ya ce ga yadda za ka to ka za ka yi yadda Allah ya ce kai duk abin da ka san Allah ya ce ka aikata to ka aikata duk abin da ka san Allah ya ce ka bari to ka tsaya ka bari inda da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a tsaya a yi biyayya cikakkiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ta fuska da ta fuska zuwa da duk abin da ya umarni da shi da barin duk abin da Allah ya hani daga gare shi ya zama kenan adu masarin an rafa ga fa'ili aure mafuli ta yi kuma masarin an rafa ga mafuli ai ma a hatumun laha alai ya bi na kaiwa allah alkawari a kan za ku zo da shi bawa yawa allah alkawari zan yi kaza ubangiji to a zo da wannan a zo da wannan abin da aka ce za a kaiwa allah alkawari kullum za ka yi salati ga annabi ɗari ka zo da wannan salati ga annabi dama abin nema ne daga dukkan musulmi to balantana ko wanda ya yi alkawari ya zama ya ba kanta kenan yana daga sufofin mummune na gari na gaskiya mummune na gari cewa da abin da suka bakanta cikawa ke da shi yau kuna bin nazari wa yara ko da yawan ta da shan ruhun musulmi da mu zama sallallahu alaihi wasallam faɗa mana zara an yi Allah fa nabi duk wanda ya alkawari ya bakanci zai ba Allah to lalle ne ya cika da wannan alkawari in bai cika da alkawarin ba za a tambaya wa abu bil adi inna al ada kana mas'ula wa abu bil adi inna al ada kana mas'ula ya zama an rafa da mutum ai ma ahakumullah ma ahakumullah alayhi wannan ko Allah alkawari a kai zalikum yin haka wasakum bi shine Allah yake umartar ku da shi Allah yana umartar ku da ku yi da zira lamarin ku yadda aka faɗa ni la'allakum tazakkarun ko ne ku kwa gargado wato duk da shi ta zakaru ta ta'iluna da za kwa gargado ko kuma bitta hadifi wa a wato da wasu kuri da yace wasu kuri sabon sai yake a bitta hadifi ba wanda ya karanta da tafifin yanzu ta zakaru na a ba wanda ya karanta da sukunin zan duk makarantar nan bakwai ba wanda ya karanta da sukunin zal amma akwai wanda suka karanta da shaddar zal shadda da fata akwai wanda suka karanta ba shadda sai dai fata ko kamar shadda da kallabar ta azala wa da haduna wanda ya karanta ta zakkaruna to asali a wajensa ta ta zakkaruna sai mai da tatta biyu ta koma zalle igamin da a cikin zallen shine ya koma ta zakkaruna wa man hafa wanda kuma karanta ta zakkaruna ta zakkaruna ba shadda akan zal azaba idan ta ainihi ya shafe ɗaya ne daga cikin tar guda biyu da sa'adin faɗin ibn malik a alfiya wa ma ta ainihin turikan kuta sarfi alata ka ta bayyana riba abinda aka fare shi da ta biyu a iya takaitawa bisa ta ɗaya kamar tanazzalul mala'ika tanazzalul mala'ika to asali ta tanazzalul aka shafe ɗaya ko ta bayyana riba to da wa wa to wa anna hadha وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم wa تتقون anna hadha ba wa in sha'ana wata nusa wai wa in sha'ana ba wata wa in sha'ana nan wa anna hadha sirati ubangiji yace ku sani wannan fa magana da ake yi shine tsari ne ba wani tsari nawa in ba haka ba wanda duk ba zai bi gaskiya ba da kuma ce shi na Allah ne to ai ya faɗa abin da ba gaskiya ba in dai na Allah ne wanda duk yake na Allah to alama zama wasa na Allah a gan shi mai bin gaskiya ne a maganarsa da aikinsa Eh, in ba za ka tsaya ka faɗi gaskiya ba in ba za ka tsaya ka aikata gaskiya ba wata tutiya kake da ita ta cewa kai na Allah ne tsarin Allah tabaraka wa ta'ala a faɗi gaskiya tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a tsaya a aikata gaskiya in aka bar haka to a daina tutiya da cewa ana kan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kira'a biyu a nan akwai kira'a fatar anna alha- alifin alhamza ta anna Eh, ya zamo kenan wa akwai lami li anna haza wannan shine tsari na wal kasri akwai kuma kira'a wa inna haza siradi cewa wannan shine fa tsari na Ah, wato ya zamo isti'inafin isti'inafi ne kenan an faɗa cewa alhamdulillah inna an yi masa kasra in ta zuwa isti'inafi a wannan da na umarce ku allazi wasaitukun bihi abin da na umarce ku da shi sirati shine tsari na mustaqima halin kasancewarsa a daidaice a tsare gashi nan ya miƙe fetar aidini wannan shine addinin Allah la abuja da fi da ba karkata a ciki fa shubi addinul qawim bis sirati an kamanta addini wanda yake madaidaici da hanya bi ma'ana daligi ana siratu din ana nufin hanya bi jami'a anna kullu yusul lil maqsudi dangane da cewa in ka fa addini wanda yake madaidaici zai saka kan abin da ake nufi shine samun karbuwa wajen Allah kamar yadda in ka ba hanya daidai za ta sada ka da inda kake son zuwa in ka gaba ka je inda kake son zuwa ba to ka bar hanya ne Eh, ba hanyar ka biyo ba ko ko kana kan hanyar ka bace ka saki ka kama wuta shi yasa nan an sami isti'ara ne shine wasta'ara sima mushabbahi bihi al-mushabbahi ala tariq al-isti'ara taslihiyyah al-asliyya ya aro sunan mushabbahu bihi da mushabbahu bisa tsarin isti'ara tasrihiyya asliya isti'ara tasrihiyya ita ce wadda an ambaci mushabbahu bihi isti'ara asliya ko ita ce wadda take a jamidi ba mushtaki ba ba kuma a harafi ba to sai a ce isti'ara ce asliya kamar anan siradu din suna ne jamidi ba mustaki ba ne daga wani bane a mustaqima halin kasancewarsa a tsaye fattabi'u ku bi shi wala ta tabi usula ai usuluku ku bi shi wala ta hudu an ko ku bauɗe da gare shi fa ta kawo fil halaki ballantana ku haɗa a cikin halaka gyara kunni ya ruwaito daga annabi mas'udin yace annabi mas'udin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana layi ya za layi gare mu sannan ya ce wannan shine tsarin Allah wannan shine tafarkin Allah sannan ya yi layuka daban-daban daga dama da shi wasu layukan kuma daga hagu sannan ya ce wannan hanyoyi ne akwai shaidan akan kowace hanya daga hanyoyin da yake kira zuwa gare ta sannan ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula to bi a wata ruwaya manzala ya ja layi ya ja layuka biyu daga dama ya ja kuma layuka biyu daga hagu an summa sannan ya ɗora hannunsa a kan layin na tsakiya ya ce wannan shine hanyar allah sannan ya karanta wannan ayar a kakko bi wala tattabi usula kakko ba hanyoyi a turuqal muhalifata lahu hanyoyin da yake sun bambanta da tsarin Allah a ayil adiyani ay addinai al mubayinata lahu wanda ta bambanta da ad- addinin Allah fa shubbiha al adiyanu badilatu an kamanta addinan da suke na ƙarya ba na gaskiya ba bi turuqil muwajjati da hanyoyi wanda suke karkatattu a dangane da cewa kowanne a cikinsu yana sada mai shi zuwa halaka wasu ilasul mushabbahi bihi lil mushabbahi aka aro turan mushabbahu bihi shine su gudu ga shi mushabbahun shine al'adiyan fatafarraka bi mutawatsi da ku fiya su idan ta aini shi ma wannan da asali fata tafarraka ne sai aka shafe ɗaya ta daga ɗaya ta ɗaya daga ciki ta mila ta karkata da ku a wato bin nasbi ana karanta tafarraka ɗin da nasba fili ne murari iman subi bi an da an fi jawabin nahayi wato an ɗin wanda take murmura saboda ya zo ne a jawabin nahayi wala laɗin nahiya ce ya yi daidai da wulatar kofi fa ya hilla alaikum garami zalikun wannan abin da ake faɗa muku ai ma marra abin da ya gabata min ittiba'i dinihi daga cewa a ba addinin Allah wa tarki gairihi min al-adyani a ba duk wani addini ba na Allah ba a ba duk wani addini wanda yake ba na Allah ba wasaku ubangiji ya umarce ku bihi da shi Allah ya ce ku yi haka la'allakum tattaqun ko dai ko in kuka yi haka kwa ji tsoron Allah lam tasiluna al-ma'mura fa zo da abinda Allah ya umarce ku wata tadbuna al-manhiya wato zahiran wa baɗina kwa ne sanci abinda Allah ya hade ku da gare shi zahiran wa baɗina ya zo da lafazin takawa a nan aka ce la'allakum tattaquna ba la'allakum tazakkaruna ba domin tsari wanda yake madaidaici ya tara baki ɗayan takalifu an yi umarni da abishi an yi hani daga duk tabarkunan da suka karkatattu zikirar takawa ya dace da ambatan tsoron Allah haka din sai zama ya dace da ambatan tsoron Allah ya wato ambacin tsoron Allah a cika maganar da haka shi yasa wannan yana daga at-tanasub bainar mabda'il ayati wa muntahaha dacewa tsakanin farkon aya da ta wanda wannan ma ɗaya ne daga cikin ijazin ƙur'ani duk inda ayoyin ƙur'ani sai ka ga ƙarshen yana dacewa da farkon ƙarshen yana dacewa da farkon to sun ma'ata nan
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب ثم إلى ترتيب الإجبار دان جيران تبار الأباري ne أي ترتيب في الذكر جيران تبار أنبتوا لا في الزمان بقى الزمان بقى وهو جواب وانا بعد أمسى أن مفسر يكي أما يقال daga abin da ake cewa ina ita a musar kitab bawa annabi Musa a taura kana qabla nuzulil Qur'ani ya zo ne kafin saukar Qur'ani fa kaifa yudafu bi summa al-mufidati lit-tartibi wat tarahi ya za a adabta haka da summa summa din da take faidanta da jerantawa amma da jinkiri wal fa'u lit-tartibi bi tarahi wa ujiba aka ba da amsa ayar bi anna summa da mujarradil alfi kalwa wala tartiba fiha wala tarahi akwai wanda suka tafi akan cewa summa yana zuwa don zara adafi ne kamar wawi shi yasa magana da ake na cewa summa tana nuna tartibi da tarahi ba asali ba ne galibi takan zo wani wakacin takan zo magana ce wadda take galiba amma so da yawa takan zo inda ba haka da mun bai wa annabi musa littafi shine a taura tamaman dan cikawa lin ni'imati ga ni'ima dan cikawa ga ni'ima ai aisha nan kitab al-adil tamamin ni'ima mun ba shi littafin dan cika ni'ima a duniya ni'ima ko ta duniya da lahira littafin Allah ya kunshi hukunce hukuncen nan ai aiki da shi in an aiki da su tun a nan duniya za a samu mafita kafin a je lahira in an je lahira ma kuma a sake samun mafita barin yin aiki da littafin littattafan Allah ko yin aiki da littafin Allah shi ke sawa a fada rikici tun a nan duniya a kuma faɗa wani rikicin babba a lahira amma inda za a tsaya a yi aiki da shi to ai za a sami mafita daga duk wani rikici alallazi ahsan bisa wanda yake ya kyautata fa cika ni'imar ba wai ga kowa ba wanda ga littafin an bashi amma ya juya littafin baya ai ni'imar da zai samu ta wannan littafin ya ture ta tunda dai ya juya wa littafin baya amma wanda yake ya kyautata bil qiyami bihi da tsayawa da littafin to shine littafin ya zamo ni'ima a gare shi an ƙara cika ni'ima kenan gare shi amma wanda bai juya masa baya yau ko da yana karanta shi ai ya zamo kamar azaba ne gare shi ruba ƙari lil qur'ani wal qur'anu yal'anu yawa mai karanta qur'ani alhali qur'anin la'antar sa yake shi yasa da za a ce mutum biyu wannan baya karanta qur'ani yayi laifi amma in yana aiki da shi shi ko wannan ya kowa jajircewa wajen karanta qur'ani amma kuma juya qur'anin baya yake ma'ana baya aiki da shi ba sai zama wanda baya karantawa ma amma yana aiki da shi ya fi fiye da wanda yake ya fi kowa bajinta wajen karantawar amma kuma ya juya wa ƙur'anin baya rubba ƙari illil ƙur'ani wal ƙur'anu yal'anu wa tafsila bayani li kulli shay'in da komai ba abinda ba a bayyana ba a cikin yuta bi laifin dini da ake bukata zuwa gare shi a cikin addini wato wa ma'ana abinda ake nufi tamam cika ne alal musulmin bisa wanda kyautata da cikin su bisa bil qiyamihim da sabon tsayawarsa da attaurar ai itiba'i lau ai binsa ga attaurar wa misalihi ma muratihi da kuma biyayyarsa ga duk abinda attaura ta zo da umarni da shi wacce na bihi mai niyyati ya nisanci kuma duk abinda attaura ta hani daga gare shi haka nan ma qur'ani yake cika ni'ima ne ga wanda yake ya kyautata ta fuskar tsayawarsa da qur'ani ya zamo ya ubiya bi umarnin qur'ani ya nisanci abinda qur'ani ya hani daga gare shi wa huda attaura shari'a ce wa rahmatan rahama ce la'allahu ko dai su ai bani isra'ila bani isra'ila ayil madlula alaihi wanda aka shirya akan su biskil musa wal kitabi da aka ambaci annabi musa an sa annabi musa annabi ne zuwa bani isra'ila haka nan littafin da aka bayar gare su ita ce ai shine attaura la ko dai su bani isra'ila yuminuna za su ba da gaskiya bil qa'i rabbi daga muwa da ubangiji bil ba'si shine da tashin alkiyama وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا القرآن وأن القرآن كتاب للتافين أنزلناه لمك سوكا دشي لألا تقولوا واتو مبارك من البركة أقوى للتافين من البركة مك سوكا دشي غريكو شي wato anzalnahu na ati ne na farko na kitabu shi yasa jumlar a mahallin rafa take tana cikin jumloli goma sha biyu da ake cewa a mahallin am jumloli tara da ake cewa a mahallin rafa suke jumloli guda tara da ake cewa a mahallin rafa suke wanda guda shida akwai ittifaqin baki ɗan malaman nahu akai guda uku akwai sabani mubarakun kuma na ati ne wanda shi ya zo mufradi ba jumla ba na'ati ne na biyu na'ati yakan zo ya kididdiga kamar ana ai kasirul haili ai mai yawan alheri wal manafi mai yawan amfani dinan wa duniya qur'anin nan yana da amfani da yawa a ta fuskar addini haka nan kuma qur'anin nan yana da amfani da yawa ta fuskar rayuwar duniya abin da ake nufi wannan qur'ani mai girma littafi ne da muka saukar da shi daga lauhul mahfuz an sauka da shi a lailatul qadr kuwa wanda malamai da yawa suka ce farkon kamar daren da ta wuce daren goma sha bakwai saboda an yi yakin badar irin wannan ranar wato ranar sha bakwai ga watan ramadan irin wannan ranar to an ce kuwa shi qur'ani an saukar da shi a wannan ranar ne ko daren wannan ranar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa wa da mu anna maganin min shay'in fa anna lillahi fa musahu wa lir rasul lil qurra ta'al masakin wa min sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal furqan yawmal taqal zam'ani ranar ita ce ranar da aka fara saukar da qur'ani ko ranar da a daranta aka fara saukar da qur'ani a irinta ne aka yi yakin badar a irinta ne aka yakin badar wadda sha bakwai ce ga watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan to an saukar da shi a wannan daren zuwa saman duniya a baitul izzati sannan kuma ƙur'ani ya sauka da kaɗan-kaɗan dangane da abin da ke afuwa da aka ce mubarakun mai albarka mai yawan alheri da amfani a duniya da cewa ana samun waraka daga da shi ƙur'ani waraka ne daga cutoci cutoci na zahiri da na baɗini kuma ana amincewa da shi daga kisfewa ko shafe mutane su koma wani abu daban da kuma ɓata kuma shi ƙur'ani a albarka mai albarka ne albarka mai yawa fil ahirati a lahira wato wannan wal ahirati din adafi ne akan fid duniya ai wa fil ahirati qur'ani albarka ne mai yawa a lahira wato inda bisho mai rabiu dan tinke yake fada kullu hijabin bil qur'ani yukshafu arzaqu nilna habihi wa yuldafu wa zulumatu lam tazul illa bihi kullu hijabin bil qur'ani yushafu duk wani tsari ana yayi mana shi albarka qur'ani arzaqu lilna habi duk wani nau'i na arziki ma za mu samu ko muna samun sa albarka qur'ani wayul dab haka nan kuma ane mana lutufi albarka qur'ani fa zulmatu lam tazul illa bi duk wani duhu duk wani rashin ganewa duk wani rashin fahimta ba a wannan ba sa gushewa sai ko da qur'ani shi yasa in ana so a gane komi ana so a fahimci komi ana so a san komi to a koma ga qur'ani ba abinda za a koma ya gamsar kamar shi qur'ani qur'ani shine babban mai gamsarwa a wannan to da sababin cewa yana karɓar tambaya ta kabari daga me shi a qur'ani ga wanda ya tsaya da shi a nan rayuwar duniya mai kariya ne babba a lahira tun daga kabari ana sa bawa kabari mala'iku na zuwa masu tambaya qur'ani zai tsaya wannan nawa ne ku kama gaban ku wannan nawa ne ku san inda za ku kama ba nan ba haka nan kuma a wajen Allah wa shahadati lahu zai ba da shaida da yake zai ba da shaida haka nan an je can lahira kuma lokacin da Allah zai wa bayi tambaya shi ma qur'ani yana zuwa ya ce shi ya ji ya gani wannan ba abinda zai sa a yi masa azaba inda shaɗabi yake faɗa yunashidu fi irra'ihi li habibihi wa ajrin bihi su'ulan ilaihi muwassila qur'ani lauya ne babba yana tsayawa ya kare wanda duk ya kula da shi a nan duniya yana magiya ga Allah ce ai wannan ya za a yi masa Qur'ani ya ce ban yadda ba ya tsaya da ni ya rike ni ba zan yadda a taba shi ba shi ko abinda duk Qur'ani ya faɗa a gaban Allah a ƙarshe Allah yadda yake da shi karba yake shi yasa lalle a tsaya a rike Qur'ani da muhimmanci to da zama wasa inuwa ga akan mai kula da Qur'ani a tsananin zafin da ake gamuwa da shi a gurin da ake tsayuwa kafin hisabi warruƙiyi bihi da kuma hauhawa da shi zuwa darajoji maɗaukaka za a ce da mai ƙur'ani ikira'a warka kama kunta ta ƙara'u fi duniya ka karanta ƙur'anin duk karanta aya ko harafi da kai ana ƙara ma daraja a nan ka karanta shi irin yadda kake karantawa a duniya shi yasa me za a yi wa ƙur'anin nan fattabi'u lalle a tsaya a bi ya ahla makata ya ku mutan maka ba su kadai ake nufi ba kowa abin nema ne daga gare shi ya tsaya ya bi ƙur'ani kitabu min allahi jalili jalaluhu ala akmalil arsali wa hawa talahu yadda shi ibrahim yake faɗa gare Allah ta'ala anhu littafi ne daga wajen ubangiji da aka saukar bansa mafi cikar manzanni ga shi ko ya karanta shi gare mu wa bayyana ku in za mu bi da shari'atan lizal wahi gane mustafa hula ya kuma mana bayani a kai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban mai bayani ga qur'ani to ya bayyana ya bayyana mana qur'ani shi yasa me ya rage mu sa qur'ani bil amali bi mafi ta fuskar yin aiki da abin da yake cikinsa jiya ga ƙur'ani na kasancewa ne ga yin aiki da abin da ke cikin ƙur'ani don ka fi kowa zama ka karanta ƙur'ani ko ka fi kowa daɗin murya da karatun ƙur'ani in ba ka bi ƙur'ani ka yi aiki da abin da kake yake cikinsa ba to ka sani kai ba ka daga cikin ma'abuta ƙur'ani ma'abuta qur'ani na hakika su ne wanda suke aiki da duk abin da qur'ani ya zo musu da shi suka gaskata suka yadda da haka wata ku tsoron ku kiyaye alkubra kafircewa ku kiyaye kafircewa ku bar sakaci a wajen yin aiki da qur'ani la'allakum turhamun ko dai ku ajiban ku in kun yi haka din ajiban ku to Na'am.
an taɓo أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين an taɓo an zannahu an saukar da ƙur'ani ne li'alla taɓo don kar ku zo kuna cewa inna ma unzila kitabu ala da ya fita ne min ƙaunina domin ko da ba mu tsaya mun ba tawarke shirya ba ai muna hanzari domin da aka tashi saukar da littafi ba mu aka saukarwa ba an saukar da littafi ne ga wasu kungiyoyi biyu su ne yahudu da nasara yahudawa an saukar musu da attaura nasara an saukar musu da injila a su ma'atana musan kitaba kuma an faɗa su makafaina alasan biyu su da kafaina da isan maryama wa ataina injila a an ba da injila ga nasara to ku ce ku ai abin da ya sa kuka bace ba ku tsaya kun bi gaskiya ba don ba wani littafin da aka saukar muku balle ya faɗakar da ku akan cewa a tsaya a bi gaskiya da an saukar muku da naku littafin da za a ga irin yadda kuke riko da gaskiya to ga littafin nan an saukar muku ya rage ku kuma a gani za ku yi riko da ƙur'ani za ku riko da littafin nan da aka saukar muku in ya zama kenan kun riko da gaskiya ko kuwa za ku juya masa baya amma da yanzu an yanki hanzarin ku ba ku da damar ku ce ai an saukar da littafi ne su zama biyu kafin mu min kabli na kafin zuwan ku wani ku na da su tin da gafin ko ko ba iya harshen su kuka yi ba ba ku san yadda ake karanta littafin nasu balle har a ce kun yi aiki da abin da yake ciki in din wannan muhaffafa muhaffafa ce daga inna lamarin da sha'anin hakika mu mun kasance wasu ha mahzufun ai inna wato da aka tabibinta da ya zama fi'ili ne zai bi ta sai ya zama fi'ili nasi wanda da mun galibi haka yake zuwa yanda ibnu malik yake faɗa alfiya wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tufi galiban bi inzi musala da a qur'ani inda in ta zo muhaffafa to fi'ilin da ya bi ta in dai fi'ili ne zai bi ta to sai a ga fi'ili ne nasi kamar wa in yakadu allazina kafaru wa in kunna in kunna an dirasatihim to qira'ati mu ba mu iya irin karatun su ba da gafilin lalle mu rafkalallu ne wato shi yasa saboda zama wa an shafe sunan shi yasa dole aka sa lami a labarin shi ya kana kai kuma an za su cin da gafilin ya dan ma'arifatina da adam ba mu sani ba idan sabbin lugatina domin littattafan nasu ba su zo da luggan mu ba balle har a ce za mu iya karantawa ai la na alamu ha ba mu san ba mu san luggata su ba wa maqsudu manufa a yanke wani hanzari duk da za su kawo wa an hujjar su da hanzarin su da aka sauka da qur'ani da luggar su abinda ake nufi nazarin qur'ani sun sauka da qur'ani da harshen su don kasu zo suna cewa ranar alkiyama a taura da injila an saukar da su ne ga jama'u biyu da suke kafin mu da lukasu shi ya sa ba fahimci abin da yake cikinsu ba da an saukar da an saukar mana namu littafin da harshen mu ai da za mu gane za a ga irin kokarin da sami to gashi an saukar muku da qur'ani da harshen naku me ya rage kuma in dai gaskiya ne magana ta kuke to ai sai a ga ku kun tsaya tsayin da ka wajen biyayya ga Qur'ani wajen yin aiki da abin da yake ciki aw ta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون aw ta qulu ko kada ku zo kuna cewa in lawanna unzila alaina alkitabu da a ce an saukar da littafi gare mu irin yadda aka saukar ga yahudu ko nasara lakunna a hadamin da mun zama mu muka fi shirya daga gare su ni da wadata alhalina don mun fi su kyawun hankali mun fi su kyawun fahimta an sauka muku da littafin da harshen ku kuma kuma ya zo muku a hannun wanda yake ya fi kowa aminci a cikin domin kafin a bashi littafin kafin ya ce Allah ne ya aiko shi ku da kanku kuka yi masa lakabi da al'amin amintacce sanda kuke jayayya a kan wa zai sa hajarul aswad a inda yake lokacin da kuka gina kaba na kuka ce duk wanda ya shigo to a ƙarshe duk wanda ya shigo ta baba nishe ba kun yarda da hukunci sai zama farko wanda ya fara shigowa manzan Allah suna gina sa ta ce hazal aminu karrani na da hukumi wannan amintacce ne mun yarda da shi duk hukuncin da ya min yarda da hukuncin to gashi qur'anin ya zo muku a hannunsa dan a ƙara yanka hanzaro daga ja a kun bayyana hakika hujja ta zo muku bayani bayani ya zo muku min rabbikum daga wajen ubangiji wa huda wanda yake shari'a ne wa rahama liman tabahu wa rahmatu rahama ne liman tabahu ga duk wanda ya bi shi faman azlam waye ya fi zalunci ai la ahada ba wani da za a ce ya fi zalunci min man kazzaba bi ayatillah daga wanda ya karyata da ayoyin Allah wasa dafa anha ya kau da kai daga gare ta a awara anha ya kau da kai daga gare ta wato da ya ce la ahada yana nuni ne zuwa cewa istifhamin inkari ne wanda ya ɗauki ma'anan na kai so da yawa istifhamin yakan fita daga ma'anarsa ta hakika wadda ita ce tambaya akan abin da ba a sani ba to a nan ba wai ana tambaya ba ne akan wani abu da ba a sani ba a'a ana tabbatarwa ne ana kore wani abu cewa ba wani wanda yake ya fi zalunci ana kore yiwuwar samun wanda ya fi zalunci daga wanda ya karyata ayoyin Allah wanda duk ya karyata ayoyin Allah to ya fi kowa zalunci ma'ana ba ba wanda ya fi shi zalunci wasa dafa ya kau da kai an ha daga ayoyin na Allah wannan abu ne zoma daga wajen Allah amma a maimakon ka ɗauke shi ya zama isna ka sanya za ka bi ka tsira a ya zama ka juya wa abun baya cewa kai kana hangen akwai wani tsari na ya sa aka faɗa wata aya wa mana alar an zikiri nuka fa inna lahu ma'ishatan ranka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kai da kai daga ambatan Allah to fa zai fama da rayuwa wanda take mai kunci saboda da abin da yake ba bisa tabbas ba wanda yake tafiya bisa tsarin Allah shine yake bisa dahir shine yake bisa tabbas kuma a ranar alkiyama za a tashe shi yana makaho saboda kawai da kai inda ya yi daga ayoyin Allah shine anan kuma ubangiji ya tsara zilla zina ya suke kuna ana ya ce da sannan za mu sakayya ga wanda suke kawai da kai daga ayoyin mu za mu yi sakayya da su al'azabi matsananciyar azaba ai ashaddahu mafi tsananin azaba bima kanu yasliku da sababin kauda kansu din da suka yi daga ayoyin Allah ai bi sababi irani da sababin kauda kansu wata kazibiyim da ayatin lahi da karatawa da suka yi wa ayoyin Allah hal yanzuruna هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ما سكرت على القرآن با أبن سكي سورارو من أهل مكة wato wato daga mutanen makka ba abin kokarin da su da wani ba abin da suke sauraro illa an tace mun mala'ika sai ko a ce mala'iku sun zo gare su ita wannan waje da akwai kira a biyu akwai illa an tace da ta akwai ko kira illa an yace humul mala'ika sai ko mala'iku su zo musu da kabri arwah dan karbar rawukan su mala'ikun ana nufin azra'ilu da mataimakansa au mala'ikatul azab ko mala'ikun azab da ana lima ta kaddara saboda abin da ya gabata gare mu a baya annal kafira wato can walau ta rizu yuzu na fi gamaratin mautuwar mala'ikatu ba su duru aiki cewa shi kafiri muwakkalun bi azruhi sab'un min mala'ikatul azab an wakkala bakwai daga mala'ikun azaba dan karbar ransa to abin da suke sauraro kenan wannan azaba ta ana ta faɗa musu su dawo su bi tafarkin gaskiya to amma da alama ba dawowa za su yi ba sai san da wannan mala'ikun suka zo gare su sannan ne kuma za su haɗu suna cewa sun ji sun gani a kyale su sa yi aiki mai kyau sa yi aiki mai kyau sa dawo su gaskata wanda za a faɗa musu cewa ba wannan ba za ta yi ba wato ya ƙunu na rabana afsarna وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موجدون وربحنا لعلنا كل رسول الله ولكن اخر قول مني لعمل ان جهنم اجلت والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وانا عذاب da kuke gani ba wani abu da zai sa a dauke ta daga gare dan ba za a mai da ku duniya ba ba za a saurara muku hukuma ba azaba ta riga ta sauka muku aw aw yake rabu ko umarnin ubangiji ya zo gare su ai amru umarnin ubangiji bin ma'ana azabu ana nufin azabarsa a share da zalika da ya ce ai amurhu yana nuni ne idan ana kalama ala sura cewa magana da su shafe murafi ne wadda fa zalika ta wa kuma hakikatul itiyani ya yi zancen hakikar zuwan da wani wa huwa intiqalu wanda zuwan irin wannan yana nufin turuwa min makanin ila daga wani waje zuwa wani waje iswa musayyiru ala Allah ta'ala domin irin haka wannan abu ne wanda yake ya koru alhakin Allah subhanahu wa ta'ala au ya ce babu ayatun rabbi ko ko sashen ayoyin ubangiji a ce sun zo musu ai alamatu ai alamomin sa addallatu ala sa'ati me nuna cewa sa alkiyama fa ta zo ai ala qurbiha bisa kusatin sa alkiyama wal alamatu kubra ashar manyan alamomi guda goma ne wahiyar dajjal sune dajjal da dabba da za ta fito tana zance da mutane da wata kisbewa da za ta afu a gabas da wata kisbewa da kisbewa da zai afu a yamma wani kisbewa da zai afu za ta afu a kasar larabawa da kuma hayaki da fitowar rana daga yamma da bayyana ya dudu da majudu da saukar annabi isa da wata wuta da za ta fito daga tsakiyar ƙasa adalu za ta kora mutane zuwa wajen da za a yi taron tashin alkiyama shi a nan ya ambata cewa guda goma ne amma malaman mu sukan ce manyan alamomin guda bakwai ne wanda su ake nuni zuwa gare su a da harufan mudda iya nutsu mudda iya nutsu wato da mimi mahadi bayyana mahadi wanda shi a nan bai lissafa da shi ba ko bayyana mahadi tana cikin manyan alamomin tashin alkiyama sannan dal bayyana dajja sannan ainihin an baki annabi isa ala nabi na wa salatu wassalam saukar annabi isa sannan yar ya juju da ma juju sannan wato nunin na ka tusale sannan da'in da'in dulubu shamsi min magaribiya fitowar rana daga yamma sannan kafin alkahar yawan fari ce a ciki wato guda biyu da a bakwan nan shi sawi bai faɗi biyu ba kuma ya kara hasfin bil mashriqi da hasfin bil magharibi da hasfin bil ridatul arab da bukhari shi yasa ya kara kudu kuma ya kara na biyar ma shine narun taru da min qari adani wutar da za ta fito daga ramin adani a tsakiyar adani a wannan ranar yau ba ya ci ba aru aya ta rabbika ranar da sashen ayon ubangiji zai zo wa hadu shamsi ina fitowar rana min magharibi ha daga yamma kama biya da sai ya yi yadda yake ya zo a hadisin da buhari da muslim suka ruwaito ai huwa shine kamatul buhari yadda yake ya zo a buhari an abi hurairata daga abi huraira kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu sa'al qiyama ba ba atata du ash-shamsu maghriba sai rana ta fito daga yamma wa ruya an ruwaito an awwal ayati cewa farkon ayar zuhurun dajjal shine bayyanar dajjal summa nuzulu isa sannan saukar annabi isa summa ruju yaju da majuj sannan fitowar yaju da majuj summa ruju da bata sannan fitowar dabban nan da za ta ringa zartar da mutane nuna tulu shamsu na garbiya sannan fitowar rana daga yamma huwa awwalul ayatul izami shine farkon ayoyi masu girma al-mu'zinati bi tagayyuri ahwalil alamil ulwi wadda take sanarwa da cewa sifar halitta wato madaukakiya ta sauya wasu huli da ta ƙasa gaba ɗaya zalika yanda abin yake annar kuffara kafirai yusulmu na fi zaman isa za su musulunta zamanin annabi isa ya zamo ba wata jizya ma da za a karba duk wanda yake musulunci a sannan sai dai a kashe shi shi yasa duk duniya sai a koma duk an musulunci bai za ubira idan aka karbi ransa domin ma'ahu min musulmin da musulmi na hakika da suke tare da shi da za a suru ilal kufur da yawa daga wanda suka ce sun musulunta da sai su dawo kuma ga kafirci wanda za ta lum shamsu magariya sannan ne rana za ta fito daga yamma a wannan rana la yanfu nafsan imanu imanin rai ba zai amfane ta ba a imanin rai ba zai amfane ta ba nafsan din maqulun bihi ne amma a nan yana cikin wuraren da yake dole a gabatar da maqulu bihi akan fa'ilin imanu shine fa'ilin asali fa'iliyar zo kafin maqulu bihi to amma akan jinkirta shi yadda mai mulha yake faɗa akan jinkirta fa'ilin yadda mai mulha yake faɗa wa rubba ma ukhira an fa'ilu na hau kadis tawfal harajal amin to akwai wuraren ma da yake dole a jinkirta fa'ilin dole a jinkirta fa'ilin kamar yadda ake akwai wuraren da yake dole a gabatar da fa'ilin kuma kamar yadda shi mai mulha yake faɗa wa in taqul kallama musa ya ala faqaddim fa'ila fa huwa aula a wannan ranar imanin rai ba zai amfane ta ba lam ta kula manan min kabu da a da can ba ta imanin ba duk wanda ba mummuni ba kafin zuwan wannan rana dan bayan zuwan wannan ranar ya buɗe baki ya ce ya musulunta ko ya yi imani to ba za a saurare shi ba imanin nasa ba zai amfane shi ba wato lam takun amanan min qawlu al-jumlatu jumla sifatun li nafsi sifa ce ga nafsu shi yasa a mahallin raf'a take a mahallin raf'a take aw kasaba ko ko rai da bata zamo lam takun da bata zamo kasaba ta yi aikin khairan alheri mafi imani a cikin imanin nata dan ta ce za ta tuba to ba za a saurari tuban nata ba a'a ta bata aikata biyin ga Allah ba ai la tanfa'uha tawbatuha dubanta ba zai amfani ta ba kamar bil hadisi yanda yake ya zo a cikin hadisi rawiya an safwan an safwan ibn as-salim al-muradi an karbar da safwan ibn as-salim wanda yake daga bani murad qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata kofa can wajen yamma tafiyar fadin kofar nan tafiyar shekara 40 au 70 ko shekara 70 ubangiji ya halitta wannan kofar a ranar da ya halitta sammai da kasai kofar nan tana nan a buɗewa don tuba ba za a kulle wannan kofar ba sai rana ta fito daga yamma ya zo a hadisi min al-ashrad al-azami dulu ash-shams min magharibiha cewa fitowar rana daga yamma yana daga alamomin sa al-qiyama masu girma da kuma fitowar dabba ƙasa wadda wasu da yawa suka ce na ƙafi salihin ce ko ɗanta wayannan kowanne a cikin su wannan abu guda biyu da fitowar rana daga yamma da kuma fitowar dabban nan kowanne a cikin su ya riga zuwa kafin ɗayan ko ɗayan yana nan agogonsa ba jikiri tsakanin ya zo a wata ruwaya safiyar da rana za ta bayyana daga yamma kira da su wahana da za waye gari wasu da yawa cikin al'ummar nan an mai da su gurrai wasu an mai da su alhinzirai za a dade a littattafan da ake rubuta ayyukan bayi don sannan ba sauran wani aiki kuma alƙaluma za su bushe ba za a ƙare ba a wata hasana ba za a tauye wata sayi'a ba imanin rai ba zai amfane ta ba matuƙar dai kafin sannan ba ta imanin ba ko ba ta aikin alheri ba a cikin imaninta ya zo a wata ruwayar a rana ba ta rushewa tana gudu ko tana gudana daga inda take fitowa haƙi zuwa inda take faduwa hatta hatta ya tiyal waqtul ladzi ja'alahu Allahu gayatan li tawbati ibadi har lokacin da Allah ya sanya shi matuƙa ga karɓar tuban bayansa ya zo fatasta azinin shamsu rana ta nemi izini daga ina za ta fito wata ma ya nemi izini ta ina zai fito a ke musu izini a tsare su gwargwadon dare uku ga rana gwargwadon dare biyu ga wata ba wanda zai san gwargwadon tsare su dinnan da aka yi sai 'yan kaɗan daga mutane aura da su ne ma abuta wuridai wanda duk dare suna tashi su wuridansu da madauka ƙur'ani masu tsayawa da ƙur'ani da daddare sai sashen su yi kiran sashe wani wannan wani irin dare ne ai asuba fa ya cancanta a ce ta yi amma ka ga hayyau dare yana nan sannan ne za su taru a masallatansu da kaskan da kai da kuka da kururuwa ragowar wannan daren sannan ubangiji ya aiko malaka jibril zuwa rana da wata ya ce da su ubangiji ta'ala yana umartar ku koma ku fito da gawan ku koma gawan ku fito da gawan inda na an daina ba ku hasken da kuke fitowa da shi ba wani haske rana da wata su fashe da kuka saboda tsoron rana alkiyama ya da tsoron mutuwa rana da wata su koma su fito daga yammansu su fito daga yammansu alhamdulillah ko ta shi lokacin ya ko wanda sai ta kawai da munasu kazalika karara ila Allah Allah ba mu ikon shiryawa don zuwan wannan rana. Allah ya kyautata ayyukan mu, Allah ya kyautata ayyukan mu, Allah ya sallallahu alaihi wasallam.